أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون إنا مو إن جاء الله نحن مو wannan jam'i ne na girmamawa mu ne nazin na zikira muka sauka da alkur'ani ba wani ba wa inna mu lahafizuna lahu ko masu kiyayewa ne ga alkur'ani akhbar Allah tabaraka wa ta'ala annahu huwa allazi anzala hadha alqur'ana a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da labarin cewa shine ya saukar da wannan alkur'ani وهو حافظه من التبديل والتحريف والزيادة والنقص kuma shine mai kiyaye shi daga canzawa ko jirkitawa ko karawa ko ragewa ɗaya ba zai faru gare shi ba alkutubus sabiqatu littafan da sun ka gabata alqur'ani qabla alqur'an ustuhfizu lil umami an ba da su alhakin kiyaye su ga al'ummomin da addasu su Allah ya sa su kiyaye littafansu kama zakara fi suratul ma'ida ya ce bi mastufizu min kitabillah saboda kiyaye littafin Allah da an ka damka musu istahfazahumul kutuba Allah ya ba su gadi da kiyaye littafai falahaza saboda haka ne harrafu suka samu damar jirkitar da su wa baddalu da canza su wa gairu suka jirkita su wa zadu suka ƙara son zuciya wa naqasu suka rage abun da bai dace da son zuciyarsu ba li'annahum mutamakkiluna min kutubihim da an ba su cikakken iko ga littafansu wa di'atan indahum suna ajiya wurin su wa hadha alqur'anu wannan qur'ani ku anzalahu Allah Allah ne ya saukar da shi watakaffala bi hifzihi tabaraka wa ta'ala kuma ya ɗauki nauyin kare shi da kiyaye shi fala yumkinu fihi tahari jirkitawa bai yiwa cikin shi wala tabdil ko canzawa wala naqas ko ragewa wala ziyada ko kari anzalahu ya saukar da qur'ani wala zala mahfuzan qur'ani bai gushi ba abin kiyayewa fi suduri ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila akhirin dari bai guje ba yana abun haddacewa cikin kirazan al'umma nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har zuwa ƙarshen zamani wala zala mahfuzan bil masahif wala zala yukra bai guje ba yana abin kiyayewa cikin littafai shine qur'ani wanda ake rubutawa bai guje ba yukrahu ana karanta shi mutum ya karanta gashi har kusa ma tana karantawa na'urori kuma gidan rediyo har na kasashen turai za ka ji ana karanta alkur'ani saboda wannan aya walƙur'anu shi ƙur'ani ya ta zammanu shari'atul muhammadiyya ya ƙunshi shari'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa hadhihi shari'atu la taqbalu tadayyiran wa la tabdilan wannan shari'a ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba ta kalmar canzawa ko jirkitawa الرسول منذ صلى الله عليه وسلم يقول هنا شوى إن الله يبعث على رأس كل مئة سنة من يجدد لهذه الأمة دينها Allah na aiko farkon dukkan shekara ɗari zai aiko ga wani al'umma wanda zai jaddada mata addininta almujaddidun ya ƙumu na bi tajdidi shari'ati ala ra'asi kulli qarn akan farkon dukkan shekara ɗari Allah zai tada mujaddidi wanda zai jaddada shari'ar musulunci ba wai wani abu zai kawo sabo ba a'a zai dai jaddada ta ya ƙara inganta ta zama daidai da zamanin da ake ciki falata ta an yugayyar wala an yubaddil shi mai tajdidin na bai yiwa gare shi ya jirkita shari'a ko ya canza ta da wani abu shehu ya dawo yana magana da mu al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi ikra'ul qur'ana jama'a ku yi tsaye ku yi ta karatun ƙur'ani a haddace shi a zanki karantawa ai ƙoƙari a san da shi wala gwarar na kuma hadal masahibin mu'allaka waɗannan ƙur'anai da aka rarrata yawa to ka ruɗe ku wajen kana da ƙur'ani ɗakinka ko cikin motarka ko ofishinka kada ya zama wannan ya isa ga wani lahu la hafizun ka daina karatun ƙur'ani a'a ku karanta alkur'ani ku karanta alkur'ani ko da yaushe balle dan dalika tijaniya shehu tijaniya ce akalla dole ne kullu a karanta hizbi guda biyu in ma ka cika komi kasala wata biyu ka sauka ko wata daya fa inna allaha lan yu'azziba qalban wa alqur'ana ku karanta alqur'ani jama'a Allah bai azabtar da zuciyar da ta kiyaye alqur'ani duk zuciyar mahaddaci to ta hi ƙarfin azaba Allah bai mata azaba to ba ai mu zuciya azaba ba ka ga jiki ya tsira kenan ya qulu rasulu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah na cewa man istazhara alqur'ana duk wanda ya haddace alqur'ani fulfimal azabu an walidayhi ba shi ba uwa uwayen shi uwa da uba ma za a sauke musu azaba wa in kana mushrikai ne ko da mushrikai ne in su ya haddace ƙur'ani Allah zai soke musu azaba fa kaifa idza kana muslimaini to ya kacce in uwayen nan musulmai ne to in za a yi musu haka saboda shi to shi dan me kaka tsammanin a yi mishi na girmamawa haka nan ku yi tsaye ku karanci alƙur'ani ku haddace shi wa yaqulu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah na cewa lawannal qur'anu jula fi ihabin da za a sanya ƙur'ani cikin jikka sun ma'ulƙe finnar sai a jefa jikkan nan ta fata ko ta wani abu a cikin wuta mahatarar ƙur'ani ba zai ƙone ba walau da ya fi jildi shatin da za a sa ƙur'ani cikin gafakka ta fata akuya ulƙe finnar a jefa a cikin wuta la mahataraka hadal jildu da wannan fata ta gafakka ba za ta ƙone ba فكيف إذا كان في جسد شخص مؤمن موحد me kace in qur'ani an ka kumshe shi cikin jikin mutum wanda an mumini mai kaɗai ta Allah da wanda ya haddace qur'ani ya zamo gafakka ta alqur'ani to ya za ka tsammanin jiki ne zai shiga wuta alkhairu kulluhu fi hadha alqur'an alkhairi dukkan shi ya kunsu a cikin wannan qur'ani wal qur'anu ƙur'ani ma dama ala wajahil arzi matuƙai ya doma a bayan ƙasa fasama'u ita sama tasƙi za ta tabbata tana shada ruwanta wal ardu dumbitu ƙasa za ta dunga cirar da ciri wanta nasulu haihuwa ya kawo zai auku fil alam cikin duniya hatta yurfa sai ya ɗauki alƙur'ani sannan dukkan alkhairi sai ya zama babu shi kenan yurwa ana yurwa annahu sayumha min as-sudur za a shahi qur'ani karshen duniya daga zukatta idza arada Allah fana hadha al-alam yamhu al-qur'ana min as-sudur wa yamhuhu min al-masahif fala yabqa ala wajhi al-ard khayrun in Allah ya nuhin karar da wannan halitta da muke ciki lokacin tashin duniya in yayi ta sai Allah ya shahi ƙur'ani daga zukarta kuma ya shahi shi daga littattafai sai kawai a buɗa sai takarda babu rubutu to in ka ga cewa babu alƙur'ani to alkhairi ba zai wanzu a bayan ƙasa ba tashi za a yi fayati alayhim duluqu shamsi min al min maghribiha sai bullowar rana daga mafadarta sai ya zo musu ana dibiyar rana ta hito sai ba ta hito ba har zuwa lokacin da Allah ya so sai ta hito ta yamma ba ta gabas ba haza tawilu wannan shine tawilin inna nahnu nazzalna dhikr mu kuma kaga Allah sai da ya takidi inna yace nahnu mu muka saukar da alkur'ani to akwai kuma wani tawili ban da wannan Allah tabaraka wa ta'ala yunzilu zikrallahi la ilaha illa Allah ala qalbi abdihi Allah tabaraka wa ta'ala yana saukar da zikirin Allah ga zuciyar bawan shi la ilaha illallah shi ka saukar da ita a zuciyar bawa wa inna lahu lahafizun kuma mu masu kiyaye zikirin nan da ga zuciyar bawa in hannun saukar da ita a cikin zuciya ce idza anzalallahu zikra ala qalbil abdi in Allah ya saukar da zikiri ga zuciyar bawa ya hafazu dhikra ala zalikal abd to kuma zai kiyaye zikiri ga zuciyar wannan bawa fala yatruku zikrallahi sai ka gabawa bai barin zikirin Allah wala yu'ridu anillahi tabaraka wa ta'ala bai bijirewa ya ba Allah tabaraka wa ta'ala wa man zakara Allah amma wanda ya zikirin Allah wa lam yunzilillahu dhikra ala qalbihi Allah bai saukar da zikirin nan ga zuciya ta ba fala yakunu dhikru mahfuzan indahu zai taba dai kuma sai ya manta ya bari zikirin nan ba zai zama abin kiyayewa ba wurin shi saboda Allah bai yi mishi wannan saukawa ba amma idza amma idza anzalahu alhaq tabaraka wa ta'ala fi qalbi abdihi amma in Allah tabaraka wa ta'ala matabbaci ya saukar da zikiri ga zuciyar bawa bi an zakarahu qabla an yadhkurahu al'abd ya zama ayyusa Allah ya zikirin bawa sannan bawa ya zikirin Allah فهذا الذكر يبقى دائما وانا ذكر زي وزو هر ابدا بزي غشي با وهذا تسام الله ذكرين كسنن كذكري ني لاهل حضرته تبارك وتعالى ين حضر الله ني تبارك وتعالى ولقد رسلنا من قبلك في شيع الاولين ولقد رسلنا من ايكو رسلا منزلني min kablin kayan tafi shi al'awwalin cikin jama'u al'ummomi na farko wa ma ya tihim min rasuli illa kanu bihi yastahzi'un al'adar mutane wanda aka aiko annabawa cikin su ma ya tihim min rasuli manzo bai zo masu illa kanu yastahzi'un bihi sai sun zama suna izgili da shi kasta za'i qaumika bika kamar izgilin mutanenka da suka yi maka ba gare ka faro ba an yi manzanni kahinka kuma irin yadda aka yi maka shakiyanci su ma haka aka yi musu wa hadha tasliyatul lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wannan sanca bakin cikin da lallashin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadhihi adatu llahi tabaaraka wa ta'ala wannan shine al'ada Allah tabaaraka wa ta'ala ma ata rasulun qaddu da dai manzo bai taɓa zuwa ba wala nabiyu ko annabi illa wasta haza bihi qaumuhu sai mutane ne sun mai isgine shakiyanci wa azawu sun cuce shi fa sabara ya hakuri wa uhliku suku ahlaka aka halaka su haka za qaumuka to haka mutanen ka qurayshawa yuzuna ka za a dinga cutarka fasbir ka ya hakuri ba bari za a yi ba kama sabara ulaika kamar yadda magabata suka yi hakuri fasa yi hulaku da sannu za a halaka naka mutane yadda aka halaka waɗancan mutane kazalika naslukuhu fi qulubil mujrimin la yu'minuna bi wa qad khalat sunnatul awwalin kazalika naslukuhu yadda muka shigar da ƙaryatawa cikin zukatan mutanenka to haka muka shigar da ƙaryatawa fi qulubil mujrimin cikin zukatan mujrimai ko kuwa da muka shigar da waɗanda muka shigar da ƙaryata a cikin zukatan waɗancan to haka muka shigar da ƙaryata ka cikin zukatan kafiran makka la yu'minu bihi ba su ba da gaskiya da annabi har abada wa kada khalar sunnatul awwali al'ada Allah kuma ta shuɗe a cikinsu wato na karyatawa su da kuma Allah ya musu azaba saboda karyatawa annabawa da suka yi mutanen makka ma irin waɗancan ne abinda aka yi musu na halakawa su ma za a halaka su wa kada huliku amma halaka su an gama ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون da suka cewa ba su mu'jiza ko ko Allah ya bayyana gare su ya zo ya ce masu shi ya aiko ka ko ya sauko maka da mala'ika ko dai ma abin suka cewa Allah ya ce ai ba wannan bane shirya su da gare ni ne kun ban su ba walau fatana alaihim baban minas samai da za mu bude musu kofa daga sama fazallu fihi ya'ruju su zamo suna hawa sama cikin kofar nan da muka bude musu da kalu da sai kaji suna cewa kuma inna ma sukirat absaruna ai an ruhe muna idanu ne an sihirtar da idanunmu muka ganin kamar mun te sama ai ba sama bace ba gaskiya ba ne to a za ka yi da su sun tafi sama duk abin da aka fi zuce ai sihiri ne bal na hannu kawon masahurun mu mutane ne wanda an kawa sihiri min shiddati inadihim saboda tsananin tsaurin kansu law shahadu agraba min haza da sun ga abin da yake abin da suke nema ban mamaki ko ko a ce sun hau sama da ka suna cewa wannan sihiri ne kawai an kwatanta mana kamar mun yi ko ba mu yi ba ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم ولو جعلنا في السماء ولقد جعلنا في السماء بروجا من سنيا برجي ديوا غدا غوم شابيو شين خلق الله بروجا اثني عشرة الله يهلكي برجي غدا غوم شابيو أتكين سما شين الحمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجري والدل والحوت وهي منازل الكواكب السبع السيارة المريخ وله الحمل والعقرب والزهرة ولها الثور والميزان وعطارد وله الجوزاء والسنبلة والقمر وله السرطان والشمس ولها الأسد والمشتري أو المشتري وله القوس والحوت وزحل وله الجد والدل وزيناها من كوان تسب من أوى تسبع للناظرين كما سكلوا وحفظنا من كيائد بشوبة تراري ما سبع كموتا من كل شيطان رجيم لكون الشيطان halakakki ko jefaffe idan shaidani ya zo ya hau sama to sai tauraro mai bakin wuta ya zo ya jehe shi ko ya kashe shi ko ya kakkare shi ko ya mai sai jujutacce ya raba shi da hankalin shi shi ne ce laman da sarakar sama sai wanda ya bi sata ji ko ko ya saci ji na mala'iku fata ba hu shahabun sai tauraro mubinin mabayani ya bi shi yudhi'u yuhriqu kawkaban yudhi'u yuhriquhu aw yuthqibuhu au yuhbiluhu sai tauraro mai bakin wuta ya bi shi ya kone shi ko ya huhuje shi ya kakkare shi ko ya bata bai hankali wa hada to wannan abin da ke samun shaidani bi sababin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam an tsara sammai saboda shi to kakkai mamaki kaji an ce yana sallah da daddare shedan ya ɗauko bakin wuta ya biyo shi da shi wai ya ba manzo Allah tsoro sai manzo Allah ka bai shi ga hannu yace shedanin ga bacin dai dan uwa na Suleiman yayi addu'a wa habli mulkan la bagila da min bali da na daure ka a ginshikan masallaci da rana in baya da kai su yi wasa da ka teba mutane wuri to da ma dai shedan shedan ce ne da ya kawai ka soyi in ba shi ba to kana cewa ka hirgita manzo Allah ka dauko bakin wuta yana sallah to shine shehu zai bayani kakkai mamaki ka ce ƙarya ne wai inda za a kada sama saboda shi to aiko da bayyuwa shedan ya zo gare shi to sai shehu ya ce ba haka bane in Allah zai halaka shedan sai ya ba shi kare hali ya zo wurin maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai a halaka shi zai dai bayani can كانت الشياطين يصعدون إلى السماء ويسمعون كلام الملأ الأعلى شيطانو sun zama suna hawa sama su ji maganan mala'iku na madana wuri madauki na cikin samai fa ya za sami kalimata haqqin adafu ila mi'ata kalima in suka ji kalmar gaskiya guda sai su ƙara ƙarya ɗari sai su zo su waɗa mu boka wa ya tunal kana bi hadil akadin sai su zo wurin bokaye da wannan karece-karece walai tafiya illa haƙuwa da kuma duka ciki gaskiya guda ce to in ya faɗi aka ga an dashi shi ke sai a ta ganin cewa ai duk gaskiya ne ya faɗi falama walidan na biyu da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallama dore biyu mina sama sai aka kore su daga sama ko sun so zuwa ba su iya zuwa falamma boyata da aka aiko shi sarata da rudohun shobu alid dunu minas sama'i saunan lirisalatar rasuli sallallahu sai taurari masu bakin wuta suka zamo suna kore shedanu daga sama ko ma kusancin ta ba su iyawa saboda kariya da kiyayewa ga annabci annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ar rasulu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam munaya saba bi sababi an kare sama daga shedanu saboda shi falima yusallidu Allahu shaitana alaihi huwa bi nafsi to ya an kai Allah zai sallada ma annabi da kai ne shaitan ya ga da bai yazo ya kawo shaitanci wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alladhi bi sababihi mulai shayabi min saba shi manzo Allah ko shi da wanda yake saboda shi ne an ka kare sama aka hana shaitanu kusanci gare ta to misa ba a kare shi ba shi a hana shaitanu matsowa kusa gare shi shine shehu ya ce allahu tabaraka wa ta'ala yamna'u bishai'i wala yamna'u anhu yamna'u bishai'i wala yamna'u anhu Allah yana hana abin da yake hanawa da abu amma kuma wannan ba zai sa ya hana abun nan zuwa ga shi abin da aka hana ba saboda shi salasalaba an hana shaidanu zuwa sama saboda shi amma wannan ba zai sa a hana shaidanu zuwa gare shi ba abu daban-daban ne wancan albarka ta da kiyaye daraja ta aka hana su zuwa sama to amma kuma an ga dama a sa su zo wuri ne shi sai su hana wuta yanzu lokacin kwari da an hasa wuta sai ka ga kwari irin malam da allodin nan sai su zo su taso ba hasken nan sai su haɗa wuta taso ba haske sai su haɗa wuta da kwari da dai dukkan ƙananan kwari cikin dare sai don ga tawa suna haɗa wuta suna ƙonewa to haka duk shidan da ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi to ƙonewa zai to Allah ya so ya ƙone sai ya kawo shi ya ƙone da haka yamna'u bi shay'i wa la yamna'u anhu الرسول صلى الله عليه وسلم منعت الشياطين من السماء بسببه maza Allah sallallahu Alaihi an hana shaidanu zuwa sama saboda shi wa huwa bi nafsihi ya tihi shaidan amma shi da kai ne shaidan ya ga da bai zo wurin shi kuma kaga har ma yana sallah wai ya doko bakin wuta wai ya rigita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya tihi shaidan li yahlak faqat shaidan zai zo dan ya halaka ba dan ya halaka manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma kaga ai ya hika saita ba wai bai iya zuwa zai zo da amma ba zai tasiri ba yahi a ce bai zuwa idza da namidu shaytanu yuhriquhu nuruhu idan shaytan ya kusa ga annabi sallallahu alaihi wasallam hasken manzo Allah zai kone shi kaza ka hadhihi alfarasha kamar wanda ce malam da allo malam da littafi in ya taso wa wuta da ya fada ga wutan nan shikenan an gama da shi allati taqaw ala nar wanda ka fadawa ga wuta ta kawo alan naro wata mutu za ta taso wuta ta fada ciki kaga ba ta ya kashe wuta sai dai wuta ta kashe ta a shaidanu idza dana minan nabi sallallahu alaihi wasallam ya halak shaidan in ya kusanto manzo Allah sallallahu alaihi zai halaka la ya da min umar to kuma kaga shaidan bai iya matsowa kusa ga sayyidina umar tun da ya musulunta idza salaka umaru fajjan salaka fajjan ghayra fajj umar firaran min umar da shi ɗan ya biyo haya in ya hango umar ya biyo haya sai ya ci hanya ta ɓaci sai ya gudu ya sake wata hanya don gudun kada umar ya kama shi wata rana sallallahu alaihi yana zaune gida mata sun zo kasan mata tata tata ni kishiyata kaza ni mijina kaza ai madandana addu'a ya zamo kaza ya rasulullahi ai mana addu'a ga ruwa haka da duriya ya ci kuma ta murmushi tunda shine ubangijin mata shine ubangijin maza shine ubangijin yara ubangijin tsofaffi kuma dukkan su ra'ufin rahim yana ta murmushi yana biyan bukatunsu amma murya ta daga ana ta caca caca caca caca can ana nan sai sai da rawar ya zo assalamu alaikum ko da sun kaji mura ta sai rididididi duk an ka wace an ka cikin gida sai manzo Allah ya likace da dariya sai Umar ya shigo sallallahu alaihi wasallam sai Umar ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faranta ma ciki Allah ya sa hakorinka dariya ko da yaushe me akai kake dariya haka ya rasulullahi sai ta mamakin mutanenka na kai mata ne ga sunan cikin gida tun ɗazu suna nan baka ji murya su bai na da ta taniya ta ai tun ɗazu muke nan da su yayya ka haya na tayar suna tayaniya amma da jin sautinka dukkan suka nan sun koma cikin saboda tsoronka suka ji umar madadin ya kyale sai ya leka ya ce ya ku makiya kanunsu kuna nuhin cewa lahi manzo Allah kenan ba ku ji tsoron manzo Allah sai dai ku ji tsoro na sai wata ce to manzo Allah da an rahama kai ko fada fada gare ka kuma kaga ya musu fada ce kai fada gare ka manzo Allah ko rahama ne da haka nan sai mu zo mu sake jiki mu sakata mu wala gare shi amma kai da ka zo fada da haka mun ka gudu sai manzo Allah ya ce mishi ai kanka ga laihinsu shedan ma tun da kake da kan musulunta shidan bai koma yadda ya gamu da kai ba da ya hange ka sai ya bawo da sai ka tashi dawo in kuma ya bi hanya hange ka sai ya sake hanya bai koma koma hada wuri ba kuma da cikin littafin bukhari to kaga wa ma taqtadi maziyatun afdaliyatan bai yiwa da akwai maziya ka ce wai wannan yayi wanda bai da wannan maziya kaga shi Umar shedan na tsoro ne amma shedan bai tsoron maza Allah su ko yana sallah bai ji dadda bai iyawa da shi amma bai tsoron maza Allah su laslawa kuma ha ga shi ai kaga tunna halitta ne maza Allah wa ma arsalaka illa rahmatan lil alamin dan haka shedan na hangenta ga maza Allah cewa shi tausaya mai zai ce sun samu magana da wani kashifi sai ce ai ku ku kadai ka ganin bai bai kenan ku ɗaya ba ku so na ce Allah ladai kai ce iya ladai amma ai shida za mu ai duk a gama ta ni aljanna zai shiga kai din ba ka ce kenan baka san alqur'ani ba yace ba san ba ce to ga cikin qur'ani Allah ya ce shida za mu ina cewa rahamati wasa al kullu shay rahamata ta loci kuma wa ana shay'un min al ashiya ni shay'u ne da haka zan samu rahama Allah ta annabi ta shahini duk a gan wannan rigima ban doke fasa aka tubu ha abalin ladina bakin nan ya tsaya fa wani lil musalli dunuhu kusancin shi shi shedan minar rasul ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li halaki faqat dan ya halaka ne ba dan ya tsira ba wala rada madadnaha wa alqaina biya rawasiya wa ambatna biya min kulli shay'in mawzun haka nan kasa ita ma mun shin hidata ko muka je wa duwatsu kafaffi a cikin don kata don gamoci da mutanen da ke sabanta sannan muka tsirar da kowane irin abu a cikin ƙasa amma mauzunin ma'alumin muƙaddar komai da ka gani a wane yake kuma abun ƙaddarta ba lokaci da yanayi da komi nashi sai an gama awon shi ko bai hita daga wannan awon da Allah ya mishi iyakar abin nan ɗin shi وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا معايشا ko muka sanya abincin da za ku rayu da shi fiya cikin ƙasa minas simar da ɗaya ice wal hububu da ƙwaya sannan kuma kaga duk abun da ɗan adam ko dabba ka bukata to sai aka yaka tabbatar da shi cikin ƙasa ɗin nan tun daga abinci yana nan iska yana nan ruwa duk abin da mutum ka bukata a duniya to a yi cikin ƙasa don shi yanayin duniya da kagganan shi da ƙasa to ko da yanayin da muke zuwa sammai shi ma duk haɗe yake da ƙasa da mutum zai samu dama ya hita daga cikin sararin duniya to in ya tahi bai dawowa ka ko yan sama jannati in kaga sun shiga cikin jannati din su ga cewa suna iyo cikin sama kamar kihi cikin ruwa saboda ba su da ba da na'ura ba sun tahi kenan ba su dawowa ƙasa to shi yasa bargon duk abin da ake bukata a ƙasa bakin nan ƙasa Allah ya shi wa mallastum lahu biraziqin kuma Allah ya shinhida ya ya sanya a cikin ƙasa waɗanda ba ku adda arzikin su ba matanka da ɗiyanka da bayanka da dabbobinka da komi arzikin su yana hannun Allah bari diban cewa ina da ɗiya kaza mata na kaza dabbobi na kaza bayi na kaza to ai ba kai an rike da arzikin su ba Allah shi an rike da arzikin su to zaka nan ka gode ma Allah wa mallastu lahu bi raziqin da waɗanda yake ba ku ka arzita su ba daga bayi da dabbobi da dabbobin jin daɗi da 'ya'ya da mata da kai kanka arzikinka ba kai kai arzikinka ba Allah shi ya maka arzikinka da ma rayuwarka gabaki daya wa in min shay'in illa indana khaza'inu wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum wa in min shay'in ba wani abu illa inda na khaza'inu sai mabudan taskokin shi suna hannunmu wa ma nunazziluhu amma ba mu saukar da shi illa bi qadarin ma'lumin sai da gwargwado sananne gare mu mu Allah daidai yadda muka kwatanta shi kullu shay'in inda Allah khaza'inu tabaraka wa ta'ala komi da komi taskokin shi suna hannun Allah tabaraka wa ta'ala amma yadda ya tsara haka zai saukar da shi وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وأرسلنا الرياح من سوكد إسكا ياتي الرياح إسكوكي أما إسكا يكني لواقح سنا بربر جراجزي سيسو تكدروا to haka kuma ko da ya itace za a ga cewa iskan nan shi zai sa su yi ganye shi zai sa su yi hure shi zai sa su yi yaya inda ruwa ka sawa da itace ba za su tashi ba su yi su yi hure da ganye kamin zuwan ruwan sama idan bazara ce bazara to in ruwa lokacin su ya kusa ko yayi za a ga itace cikin daji duk sun yi toho duk suna ta huranni sannan ka ga an fara ruwan sama to ashe ba ruwa ka sa ice ya rayu ba ko ya iskan nan dai shi da wanda zai zo ya sa ya'yan ya sa itace su yi ganye ya sa su yi furanni ya sa su ya sa kuma su nuna fa'anzalna min as-sama'i ma'an sai muka saukar da ruwa daga girgije saboda iska ya ta ya barbar giragizan nan ya sa ruwa sun cika cikewa cika da ruwa faske na kumu sai muka sha da ku ruwan da muka sauka muku daga girgije kuma ma an lahu bi khazini ku ba masu taskace ruwan nan bane ku tsare su ku hana su karewa in suka zo ba da Allah da ya tsira ruwan ba to da ba a samu ruwa saman kasa sai ta shanye koko su ta zuwa har su kai inda ba ku iya samu su to amma da yake Allah shi ka taskace ruwa wasu nan sama ma zaka gansu wasu kuma da an gina rijiya a kansu wasu kuma ga korama nan ko gulbi ko tafki Allah ya taskace ruwan nan sannan kuma can cikin girgije yau ya yi ruwa gobe ya yi jibi ya yi bana ya yi baɗi ya yi gata ya yi wa ma an tula hobi khazini da Allah zai kiyo ruwan nan ba da zafi da shi da zai ce na cikin gudabe su kai ba da zafi da shi da zai hana a samu ruwa ga rijiya ba zafi da Allah kuma ko ya baku da ruwan nan ba ku iya taskace su الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن ثمانية من جنس الرياح الله تبارك وتعالى يا أمبت نوء تقص نئسك أربعة للعذاب وأربعة للرحمة نوء هدو نعذاباني نوء هدو كنا رحماني وكلما كانت الرياح رحمة تكون جمعا لدو إسكا يزمون رحمة فالله سيكاوه جمعي وأرسلنا الرياح لواك أقبتي الريح باني wai za ka da azaban ta kunu mufradan dan ko ta zamo azaba sai ya kawo mufradi zabitu fil qur'an wannan shine tsarin fadin iska cikin qur'ani zakara fil qur'an ka qur'ani ya ce al mursalati urfa azariyati zarwa annashirati nashara kaga wannan duka rahama ce wa zakara lawaqiha ce arriyaha lawaqiha hadhihi riyah waɗannan iskoki hudu riyahur rahma iskoki ne na rahama wa zakara sarsar yace akwai sarsar wa zakara rihal aqim kaga yace as-sarsar mufradi ne ar-rihal aqim shi ma mufradi ne ma tazadu min shay'in atat alayhi illa ja'al al-karami wa zakara asifan wa qasifan hadhihi arba'un lil azab wadannan iska hudu kenan na azaba kaga as-sarsar ar-rihul aqim sai asif da qasif وكلما جاءت الريح للعذاب تكون مفردا da duk iska zamo na azaba za a kawo shi mufradi wa kullama ja'alin rahama takunu jam'an in iska zamo na rahama to zai kawo shi kan jam'i da annar riyaha riyahur rahama takunu layyina tantashir ka annaha jama'a dan iskoki na rahama za su zo masu tabshi tana watsuwa sai ka ce jama'a iskoki ne aka tattara wuri guda وريح العذاب تتجمع تكون قوة واحدة فردا للدمار إتكو إسكا تعذاب ذات حدو تزمو والإذن كره كما كره إسكا غدا دي يسام دام حلك إن أنك تورش الريح العاصف والقاسف هذه رياح البحر su rihi na asif da kasif iskoki ne wanda ka tasowa cikin teku to gudun fuluk tana nutsar da alfulak da manya-manya a ƙananan jirage wasufun da manya-manyan jirage filbari a cikin gulbi wasarsar wal'aƙi filbari su ko a sarari aka zuba gulbi kullu ha azabun dukanta azaba ce ma ja fil qur'an rihun mufrada lir rahman illa marratan wahida iska na rahama bai zo da shi ga mufradi a qur'ani ba sai wuri guda بريح طيبة في سورة يونس وصفها بطيبة قبل أن تصبح للرحمة كاهم ما تزمو ترحمة تزمو ميداتي ميكمشي ميتمشي لسورانسو وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون شما أن آية كاسيتاتي وإنا مو إن جاء الله لنحن نحيي مو كرايوا كومي دبارك likita bai iya raya matacce kaga likita ya zo yana son ya gwada gwaninta ya auna ya auna ya doko ya doko in ya zo kaga ya auna ya yi sake ya girgiza kai ya hita to rayuwa ta kare kuma lokacin dubara ce ta kare ba yadda zai yi kawai dai sai a ga ya ka sake sai ya cire kawai sai ya hita yana jin nauyi da kunya ya ce maka ai ya mutu sai sai dai girgiza kai ya hita to Allah ya ce mu ka halittar rayuwa wani mitu ko mu ka kashewa in Allah bai tashi kashe mutum ba duk abin da sai zai sha wahala amma ba zai mutu ba wa nahnul warisun kuma mu ne ka wanzuwa bayan dukkan halitta mu ka gada komi da kowa albaqun narisu jami'al khalaiq mu za mu gada dukkan halitta gabaki daya Allahu tabaraka wa ta'ala huwal hayyul ladhi la yamut ma'anar wannan shine Allah tabaraka wa ta'ala shine madawamin rayuwa wanda rayuwa ce ba ta karewa Allah baya mutuwa wa kullul khalaq sayamutuna an akhirihim wa yabqa Allah warithan lil jami' dukkan halitta za su mutu ga baki daya Allah ne kawai zai wanzu shine mai gadon dukkan komi da kowa to da haka tunda ya baka dukiya ya ce ka diba kai uhani da ita kahin ka mutu za ka iske ta lahira to ka ɗiba ɗin ka yi wani da ita idan ba ka ɗiba ba ka ba Allah tun da girma da arziki wani abu kaɗan za ka ɗiba ka bashi to za ka mutu ka mai dukiyar gaba ɗaya sai da ya da ita yanzu ma tana hannun shi gaba ɗaya sai da ya da ita da haka nan ka ci riba ka ɗiba ka ba Allah sai ka ya zama ka amfana da ita ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين Allah ce hakika mun san wanda suka gabata daga cikinku tun daga annabi Adam har zuwa kai duk halittar da an kai Allah ya san da su wala kada alimna da musakhirin kuma san wanda sun ka jinkirta tun da gare ka har tashi kiyama ila amil kiyamati tun daga adam zuwa yau dinmu Allah ya san duk wanda sun ka wuce kuma tun daga yau dinmu har ƙarshen duniya Allah ya san duk wanda zai zo wa inna rabbaka hakika ubangijinka huwa ya hashuruhum shi Allah shi ne wanda zai tara halitta ya musu hisabi innahu ubangiji hakimun fi sulhi mai hikima ne cikin aikin shi alimun bi khalqihi masani ne da halitta ta wala gada khalaqana linsana min salsalin min hamain masnun wala gada khalaqana linsana hakika mun halicci asalin mutum shine adamu min salsalin daga ƙasa ya bisin busassa yusmaulaha salsala ai sautun idza nukira ana jin ƙara yan ƙanƙasa za a ji ƙanƙanƙanƙan gare ta bayan ya bushe kenan min hama'in daga bakan ƙasa taɓo masnunin mai wari shi yasa kaga za ka ɗauki abinci mai ƙamshi ka sa cikin bakinka da ya shiga cikin ka sai hito sai ka ji shi ya yi wari saboda ya ci ɗanyi da kai haka iskar ka in ya hito za ka ji shi da wari haka yawon komi naka yana da wari saboda asalin kasan masnu khalaqallahu adama Allah ya halicci adam min dinin daga ƙasa nan ya ce tabo wa safa dina bi awsafin ya sifanta wannan taɓon ko wannan ƙasar da sifofi ya ce dinin lazim ƙasa wanda yake mai santsi haka kawan mai darba kama fi suratul safat ko kuma ya ce min hama'in masnunin daga bakar ƙasa mai wari mutagayyir kuma ya ce min salsalin kalfakar daga busassan ƙasa wanda yake tana da ƙara ƙirƙisa kamar kasko wanda aka kone لأن دين آدم مر عليه أطوار سنقصها عليكم to an zo wannan sifofi daban-daban saboda ƙasar da aka yi adamu ta shuɗe da halaye iri-iri insha Allah duk za mu karanta muku su in mun kawo rin waljanna khalaqnahu min qawlin min nari samum waljanna shi ko uban aljannu wa huwa iblis khalaqnahu mun halicce shi min qablu kayan halitta adamu min narin samum daga tatattar wuta tsabata wadda yake ba ta koda hayaki wadda yake tana shiga cikin kafar gashi wa yanzu kala rabbuka lil mala'ikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin wa dhakurtuna qala rabbuka lil mala'ikati sanda ubangijin ka ce mala'iku inni khaliqun basharan ni zan halicci mutum min salsalin daga salsal min hama'in daga hama masnunin mai wari fa idza sawaitu in na cika shi na daidaita shi wa nafakhtu fihi min ruhi na gudanar da ruhi na cikin shi faqa'u lahu sajidin ku fadi ku mai sujada فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبي أن يكون مع الساجدين da Allah ko ya busa mishi ran shi sai dukkan mala'iku suka duka suka wa annabi Adamu sujada fi takidani kulluhum takidun ajma'una takidi ne illa iblis sai iblis asalin aljannu a ba shi kan imtana sai ki yadda ya faɗi sujada imtana ya hannu yake an ya kone zama ma'asajidi na tare da masu sujada kaga can faka ulahu an umarce su yaƙi yaƙi kuma shiga ciki minas sajidi yaƙi shiga cikin jama'a ƙala ta'ala sai ta'ala ce mishi ya iblisu malaka Allah ta kuna ma'asajidi ya ce iblisu ma mana aka shine malaka mi an gare ka mi hana ka an ta kune ma'asajidin ka zamo tare da masu yin sujada tare ku na hore ku da su qala lama kulli asjuda li basharin khalaqatahu min salsalin min hama'in masnun qala shidan yace lam akun li asjuda ban zamo ba ina sujada shine bai kamata ba gare ni in yi sujada li basharin ga mutum khalakata wanda ka halice shi min salsalin daga salsal min hama'in masanunin ni kaina bai kamata in yi wannan ba wato kamar ya koma baya kenan qala fakhruj minha fa innaka rajim qala Allah ya ce fakhruj minha fita daga cikin aljanna ko baka iya gano cikin kaji an ce fakhruj ka san lalle a wannan ran mai gida ya baci fakhruj minha fita daga cikin aljanna ko min samawati fita fa innaka rajim kai abun jehuwa da kai jehuwa hili daga rahama fita ka zama la'ananne durida an kore shi wani ina aka la'ani fi zalika ne nan take wa inna alayka la'anata ila yawmiddin wa inna alayka la'anata kuma cinuwa da la'ana ta tabbata gare ka tun daga yanzu ila yawmiddin har zuwa ranar sakamako ba sai ya tuba ba a'a qala rabbi fa'anzurni ila yawmi yub'asun qala sai ya ce rabbi ya ubangiji to yanzu yadda za a yi fa'an zirni ka jinkirta man kakka kashe ni ila yau mu yi ba suna har ran da za a tadda su wai shi ɗan wayo ya sa akwai sanda komi da komi zai mutu to duk da shekantaka ta tsoron mutuwa ya kai ganin ya kai baya mai hisabi sai in ya mutu to sai ce ila mu yi ba su ya sai an kai mu yi ba suna an gama da maganar mutuwa to wai in ya kai lokacin bai mutu ba to bai mutu har abada kenan in bai mutu ba to ba a mai hisabi in babu hisabi bai shiga wuta wai dubara zai ma Allah ya ce ka jinkirta man har ya zuwa ranar ta da mutane lalaba min Allah an yabqa ila mai kiyamaci la ya mutu ya yi da daga Allah ya bashe wanzu har ran tashin kiyama kaga ba zai mutu ba kenan قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال الله يقول من أقوم ناس كان صاري يكي تفيا الله يجي مشي تو فإنك من المنظرين kai kana cikin waɗanda za a saurara mawa amma ba har abada ba ila yawmil waqtil ma'lum har zuwa ranar lokaci sananne sanda zan kashe kowa kai ma zan kashe ka a lokacin أخره الله إلى آخر الدهر إلى فناء أولاد آدم Allah ya mayar alkawali zai jinkita shi har ƙarshen zamani sai babu kingin ɗan adam duniya sannan shi ya mutu ka daga ya ji kunya ya ce zai halaka to ba a cewa ai dan babu shedan to shedan na nan kowa ya zo ya gama abin da ya kai ya tafi ya bar shedan kuma shedan bai hana Allah ya shirye da mutane ba shirye aw ya mutu idza mata jami'u abna'i adam ko ko zai mutu in dukkan yan adam sun ka gaba mutuwa akharahu Allah ila zalika alwaqti Allah ya jinkita shi sai wannan lokaci kaga adu Muhammadin mata makiyan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama sun mutu adu Musa mata makiyan annabi Musa sun mutu adu Ibrahim mata makiyan Ibrahim sun mutu wa dawo isa kazalika haka nan makiyan annabi isa sun mutu wa adu adam bakin min awwalid dahri ila akhirid dahri amma makiyan annabi adamu ya zama wanzaji tun farkon zamani har ƙarshen zamani walima ta an tambaye ka kalubalen ka dan me me yasa dukkan makiyan annabawa an ga ƙarshen su amma maƙiyin harko na annabin harko asalin mutane shi ko Allah ya ƙi kashe shi har yanzu shehu ya ce la'annahu laysa aduwwan li adam fa hasb huwa aduwwan lillahi tabaraka wa ta'ala fali hadha ukhira ila akhir ad-dahr yace saboda shedan ai ba maƙiyin annabi adamu ne kadai ba a'a maƙiyi ne na Allah tabaraka wa ta'ala tunda Allah wanzaje ne to sai ya kyale shi a inda yake gidan jarrabawa tun daga farko har ƙarshe yana nan ya zo duk tabbatar da zai zo ya kuma zai tasiri ba wa idan Allah tabaraka wa ta'ala la yudhi'u ajra al-amili to kuma Allah tabaraka wa ta'ala bai tozartar da ladan masu aiki ai shedan ya dade yana bauta kuma ga gani ne Allah ba zai yi wanda adda girma gare shi kamar shi shedan ba ana ce mishi over confidence wato mutum ya kai har ya wuce wuri ne kamar mace idan ta ga ana son ta tanka ta kase ta da gida musamman in ta ga ta yi manyan ɗiya to madadin ta kwantar da hankali ta raya gidanta sai rashin arziki ba kingin biyayya har ya kai ga ta ga tana iya zagin uban miji ta zagi uban miji kawai ta ta ba uban miji kashi saboda ganin ta kai ba abin da za a yi to sai in rashin arzikin ta ya kai bayan ta tsufa ba ta yi abin kirki ba ba mai auren ta an sake ta ba ta da wurin zama ɗiya ba sai albarka ba sai ga an sake ta shi ta koma banza da wihi to irin shi ne ga shaidan Allah bai tozartar da lada masu aiki wa iblis ta'abbada fi kulli shibra ala wajhil ardi shi iblis tsoho ne duk inda zaka yi haka kamu guda haka bisa ƙasa to shaidan ya zama wurin ya bauta ma Allah shekara dubu duk inda zaka yi haka kai haka da ka dawo kai haka shaidan ya zama wurin shina kadai ta Allah shina bauta Allah har shekara dubu in ya gama dubu shekara nan dubu haka ya gyara dukkan kasa gabaki da to wannan aiki shine Allah ya ce to bari dai mu kyale ka mu saka maka ba za ka mutu ba har sai duniya ta kare wa kana khazina lil janna 40 alf sana kuma shaidan ya zamo shi a cif gadi na aljanna shekara dubu arba'in duk magudan aljanna suna hannun shaidan duk komi da komi suna hannun shi ai shugaban duk wani mai hidima aljanna shekara dubu arba'in Allah Allah ya samu gaba lafiya samu cika da imani kaga wannan shi zai hana al'amnu min makarin layi kuma shine jibril ya ce tun ran da Allah ya la'ani shaidan suke cikin ɗarɗarni ya ce a'a ashe Allah haka yake in an saba mai duk abin da mutum zai iya lalacewa duk abin da shi ɗaya shi kan shi jibril ya zama wata fada ubangiji ba guda ba shedan ka ba shi umarni kuma dole ya ce daga yi sujada na kiya shi kenan Allah ya tsine mashi ya ce to tun lokacin cikin rikici suke da tsoro sai da aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce nazala bihi ruhul amin ala qalbika yace to tunda Allah ce mana amintacce to na samu amnu zaka mutun kada ya amince makarullahi wala yabun makarullahi la qawla khasiru wai ruwa kuma ana yi ruwa ya cewa annahu shaytan jahadal janna ya yaki aljannu allazina sakanul arda qabla adam 60 alf sana wanda suka zauna kayan adam to shi ya yaƙe su shekara dubu sittin yana gwagwarmaya yana yaƙi da su falon malu'ina da Allah ya tsine mashi wasu wajaban nara ya zama ya ya cancanci wajabcin dawama wuta a ba Allah ta baraka ta'ala da za a amalihi sai Allah ya biya shi da aikin shi tun nan duniya bayan amhalahu ya jinkirta mai ila akhirin duniya har ƙarshen duniya kaga kuma yana ganin kamar wani abu ne ashe ba wani abu ne ba cewa duk abin da ka hangi an biya shi tun duniya wa aidan kuma huwa aduwwun li adam dalilin rashin kashe shi shi maƙin adamu ne wa aduwwun li jami'i auladi adam ko maƙi ne dukkan ɗayan adamu to mudda akwai ɗayan adamu to ashe yana da kingin aiki sai a bar shi wallahu tabaraka wa ta'ala inda ma arsala al malaka li qabdi ruhi adam lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko mala'ikan mutuwa dan ya karbi ran annabi adam kala adam adam ya ce ya rafi ya Allah idan in dai ka kashe ni to shi mutu bi aduwi iblis ya rani a mutu zaka sa makida shedan ya mandare ya keta saboda zai zo ya kallon ga nan mutuwa zani shi kun bai mutu ba wa huwa yumhal ila akhir ad-dahr la budda min shamalatihi bi shi ko ga ya kai alƙawarin cewa zaka jinkirta mai har ƙarshen zamani to dole ne ya mandare ya keta شماتة الأعداء أهل الله لا يحبونها من آدم إلى يومنا هذا ita dariyar makiya to duk ahalullahi ba su santa tun daga adamu har ya zuwa zu har abada wani malami ka ta in ka hito ka gamu da makiyinka kan ga ya maka dariya suka maka huska to koma gida ka zanna ka yi kuka ka yi tunani to ina kacce baya wani bala'i ne lalle akwai bala'i ko da baka san shi ba tsaya zai zo same ka abin da aka so da makiyinka ya ganka ko dai ya fashe kuka ko ya canza hanya ko ya tukun tukun dare to haka aka bukata dan ko wuri ka shigo da makiyinka ya tada kai ganka da riga mai haske sai ran shi ya baci har dai horin tuha da makiyinka ya ganka da horin riga cikin mutane to kam an soka mishi kibiya ga ga zuciya ce bai kauna shi yasa aka cewa mahasadi na cikin bala'i tun da ni'ima abin san gani ita ko duk inda ya bude ido to ni'imar ce Allah ya kiyaye mu daga sharrin hasada yace za mutu ana inna mutu ni wa iblisu aduwi baqin sayashmut bi idan na mutu ga makira shedan wanzaje zai man da ita ya Allah tabaraka ta'ala sai Allah tabaraka ta'ala ya ce ba adam ba komi wato kasan tsarin Allah to baya bukatar canji shi adamu an zo inda yake bakin nan aka so ya zauna duniya da aka zai rasu to amma tare ita da shedan zai mai zai yi ta to amma shi ku za a nunnunka mashi ɗacin mutuwa duk ɗacin mutuwa da ɗan adam ya sha tun daga warko har ƙarshe to sai an nunnunka sana ɗanɗana mashi ɗan wannan kuma sai ya ta abu na raki ya sheƙa da gudu da gudu ya kai bahudan rana waye tsere ma azra'ilu yana tsayawa sai ya gan shi gaba ne sai ya juya bayi ya ta gudu sai ya kai mafaɗan rana sai ya ga azra'ilu ya sheƙa ya teku ya fada sai ta zama duci yayyayi ya kasa nucewa sai to gama sai ya gama duk tambada da zai ka gama ito taho lokaci ya shi kenan kaga yayi raki hanci wai in kura ta ga wuka ta kukan da akuya ta ji kunya dan dai ganin wuka a ce kura na kukan da akuya ai ta ji kunya a ce shi dan ne ka gudun mutuwa sai ya kai mahudan rana ya dawo mafadan rana ya dawo ya yi sama ya dawo ya kasa ya dawo ya yi teku ya dawo duk dai dan gudun mutuwa ai ya ji kunya shi da kace babu Allah yace lahu da'if lahu mararatul maut allati zaqa jami'u auladika yace kakka damu zan dandana mishi dacin mutuwar da duk diyanka sun ka dandana iblis wal kamin sakaratul maut kadara maliki ya jami'u abnai adam adhafan mudha'afa iblis in ya zo mutuwa zai kamu da mayan mutuwa da wahala da ɗacin mutuwa gwargwadon abun da dukkan ɗayan adamu sun kasha kuma za a ba shi ninki abun nunkawa fara zai adam wa kabila an ya mutu ya ka iblis la akhir dari sai adamu ya yadda ya karbi ya yadda ya mutu a bashi da har zuwa karshe idza nufikha fi suri wa mata jabi wal khalaiq alima anna waqta mawtihi qad jaa to ga wani kuma abun ban dariya idan aka yi busa da ƙaho ya san dukkan halitta sun halaka ga baki da shi to yanzu mutuwa zane sai ya hirgita wai sai ya sheka ya ce wurin kabarin annabi adam su je daga da Allah ya ce in yi niki sai ya duka ya duka ya kawo birkida wai Allah ya yarda da cewa yanzu ya yi sujada sannan da ba ka ga lahi ne kin sujada kawai to yanzu sai ya zo ba sujada ba sai ya ta birkida ya ta birkida Allah ya ce tashi ba mutane wuri na'am sai ya san cewa lokacin mutuwa ce ya yi ya zabu ila kabarin adam sai maza ya ce wurin kabarin adam wa ya ya kama sujada wa ya tamarra ya kama birkida min magaribil kabri ila mashriqi tun daga mafadan kabarin habahu da ta wa ya raji'u ya dawo ya tamarra yana ta birkida ya kula cewa da Allah amartani bi sujudi li adam Allah ai na hatuna ban mance ba ka ce in ba adamu sujada fa ha ana asjudu ga ta ina yi muna godiya ga bawan Allah mutumin Mahmud Muridi wanda ya kawo kafet na rabin masallaci a wancan sati ya yi tsammanin ya isa duka to da aka ce mai iyaka rabi sai ya aiko aka sake aunawa to dai da asuba ga nan an kawo rabin kuma ga nan ana shimfiɗa kuma an gama shimfiɗawa masallaci ya cika ga baki ɗaya shi ma Allah cika mishi gurin shi abinda muridi ya gaya mishi da fadala shi wa balarabe Allah ya gaskata muridi gare shi Allah biya buƙatar Umar Faruk Sultan wanda yake shine wanda ya kawo wannan kafet abun rabo ne Allah ya ban mashi saboda jiran wannan ya zo ya samu dama ya zo ziyara kawai saboda ya zo aiki ya ce to yana da alaka da zawiya zai zo na ya gaida mutane za a yi ziyarar shi balarabe ya suka magana da muridi ya kwaɗaitar da shi ga wannan alkhairi an dace lokaci ya yi shi kuma ya cika wani alkawari to kuma haka ya kamata jama'a musulunci kana ta alfahari da shi kai musulmi ne haka ɗariga haka faila haka zawiya to kai ma ka yi abin da su ku za su yi alfahari da kai kai wa musulunci aikin da zai alfahari da wane musulmi ne kai abin da ɗariƙa za ta yi alfahari da kai ɗan ɗariƙa ne haka faida haka zawiya wani shugaba yake ce ma ɗan shi kullum kana alfahari kai ɗana ne ni wani to ka gyara halinka in alfahari da kai ɗana ne in ci ni ne uban wani da haka kowa da ke zawiya a yi ƙoƙari addalu alal khairi ka fa'ili mai shiryawa zuwa ga alkhairi kamar wanda ya ne yanzu cikin littafin muridi ya sa mazawiya kafin daga warko har zuwa ƙarshe kaga wanda alhamdulillah in an ce sai muridi ya yi kuɗi ya zo ya samu da kafin kayan gida sai an kai baɗi mai kuɗin sa kafin ba fa ba su gashi yana nan zawiya bai ce ko ina ba yana wurin amarya ce ya malam bello wanki amma gashi ya yi kuɗi har ya sa mazawiya kafin saboda albarka kyakkyawan niyya Allah saka mu shi muridi da alkhairi shi kuma sultan Allah saka mai da alkhairi Allah ya wata irin su a cikin mu nan muke kira ga yan uwa da Alhaji Muhammadu mu Allah ji dan shi ya sa doka duk wanda zai zuwa da masallaci zawiya to ya samu leda ya sa aljihu ire da aka yi Ka'aba da masallacin manzo alaihi salam in ka zo ka sa takalmin ka cikin ledarka sai ka zo ka aje abunka ba daidai bane wani na sa kafet wani na kawo ƙasa cikin kafet din masallaci shi ya tsarci masallaci ko kuma ka zo ka mona nashi sannan an ci gaba ga wurin aji takalmi na an yi amma mutum wa kulakal insanu ajula gaugawa da da da abin nan kasala sai a ga mutum ya zo sai ya zo girshin gindin gimshiki nan da aji takalmi ne kuma ko da babu ko da babu kasanta akwai je kasa ko ko saman taga saboda rai ba ta da aminci mutum ga nake da ya aje su uzan da sacewa za a yi to ka zo da leda sai ka sa abunka aljihu ma in kana so ko ka aje gabanka ma ba daidai ba ne kana babban mutum kai abin da za a yi maka magana ya zama tsarguwa da haka da Allah muna so a tuna da wannan ko da saman shi kanta ya kamata a ci muna da leda aljihu da ka zo ka sa abunka leda sai ka aje Allah Ubangiji ya taimake mu da taimakon shi kuma muna ba da haƙuri ga wasu ga cewa an tsananta amma dai daidai ne da dasa taga da bakin gimshiki don Allah a daina aje takalmi a gurin in sai an aje don Allah a sa cikin leda Allah ya saka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh jama'a sai muke alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake ‘yantawa cikinsa domin albarkan manzon Allah da shehu. Fatiha da salatul fatih. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير ولدك آمين